أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء وتر رمضان hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da ya daidai da sha shida ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi namu na hausaro a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin ainihin wato wannan wata mai girma a cikin suratul nisa'i mun tsaya ainihin wato a aya ta ainihin wato sha biyu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
Allah ta'ala ya ce tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti illaha wa rasulahu duk mutumin da yema Allah da'a kuma yayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayya yudkhilhu jannatin tajri wato Allah zai shigar da shi aljanna wacce yake gudana a ƙarƙashinta su ne al'anharu ƙoramu sannan idan ya shiga cikinta khalidi na fiha za su dawwama a ciki wadalika mutum ya koma ga Allah a ce makomarsa ita ce aljanna nan ne inda zai dawwama wannan shi ne alfauzu wato rabo wanda yake ainihin wato al'azimu wanda yake rabo mai girma al'imamu nafi da kuma ainihin wato ibn amir sun karanta kamar yadda alaramma ya karanta a nan gurin yudkhilhu da makamantansu sun karanta nudkhilhu jannatin sannan da ayat da za ta zo gaba wato wa nudkhilhu naran haka ya zo a cikin suratul fathi yayin da sauran ƙura'u suka karanta ainihin wato wa man yuti illaha wa rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa man yatawalla yu'adhibuhu adaban alima hasuka haka suka karanta nu'adhibuhu wanda nunul azama ne nunun ne na wanda yake nuna cewa ya isa haka a cikin suratul tagabun yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut tagabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu haka suka karanta nukaffir da nudkhilhu haka nan muskilun kuma Allah ya ce lidzakara misla haddil unsa yani shi wannan namiji ne wannan kuma shi ba mace ba shi ba namiji ba eh mata mara to shi me za a bashi da haka wannan na daga cikin tambayar da za ka yi ma duk ɗan ƙalaƙatu ya ba ka amsa ma'ahu filfati izkala da haka wa'annan ƙurra'un haka suke karantawa Allah ta'ala ya ce tilka hududullahi wannan iyakoci ke ta Allah da haka aka kawo tilka ismul ishara da haka allamu zai zamanto lamul bu'ud ne wal kafu kafin ne na ainihin wato alkitabu zai zama mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada da haka alhududu shine khabar mubtada na shi sannan yayin da aka kawo alhududu a matsayin mubtada sai aka yi idafa sai ya zama ko mudafin lafzul jalala shine mudafin ilayhi wannan abin da aka karanta fa ba fa doka ta bace ba dokar wani mahaluki bace dokar wanda yake yin halitta ne ya samar da halittar kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita shi yasa abul hayyan a cikin albaharul muhi yace tilka hududullah yace hududul ma shara'ahu Allah li ibadi abinda Allah ta'ala ya shar'anta ga bayansa shine tilka hududullah dan haka haka malamai suka ce yace tilka hududullah wasu malamai suka ce al-isharatu bi tilka ila al-qismati al-mutaqaddima fil mawarij ayoyin da muka yi magana a kansu na gado da suka gabata jiya guda biyu ta waɗannan ayoyin bayan Allah ya gama rabon gado sai yake to tilka hududun lahi wannan matsalar gado ga yadda za a raba shi wannan doka ce ta Allah don haka malamai suka ce wal'aula shi ne a ɗauki ayar tilka hududun lahi shi ne isharar ta kasance zuwa ga ainihin wato tun daga abin da aya ta fara daga shi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أكذو مغانا مرايو da maganan yadda za a yi aure da maganan kaza da maganan wasiya da maganan ainihin wato yadda za a raba gado da haka da Allah ya gama sai ce to tilka hududullahi wannan dukkan su iyakoki doka ce ta Allah da haka kada wanda ya ainihin wato keta ta abdullahi dan abbas ya ce hududuhu hududullahi shine ta'atuhu al-imam siddi yake cewa hududuhu shine shurutuhu wasu malamai suka ce tilka hududullahi shine fara'iduhu wato abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta wasu suka ce sunnatuhu shine abinda Allah ya sunnanta din duka wannan ikhtilafu tanawu ne dan haka cewa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah subhanahu wataala sai aka yi idafar wato lafzul jalala wanda a duk cikin sunayen Allah kowane suna na Allah da ka gani ya ulu ila wannan ne domin Allahu shine alamuz zatiya shine sunan da babu wani mutum a duniya da zai iya jara'a ya sama kanshi wannan sunan shine sunan da Allah ta'ala ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya ko kaga wani wanda yake da ainihin wato wannan sunan a sama da ƙasa banda Allah subhanahu wata'ala ba wannan sunan da haka wani malami yake cewa fallahu idan an ce Allah huwal qawiyul a'zam shine mai ƙarfin da yake yafi ƙarfin kowa girma al-malikul haq wanda yake mai mulki na gaskiya allazi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama wanda babu wani abu da yake gagaran Allah a sama ko ƙasa dan haka suka ce Allahu ismun ne li sahibihi kulli jalali suna ne wanda yake ma'abucin shi ya tattaro kowane irin girma sannan Allahu huwa ismun li sahibihi kulli kamali suna ne wanda yake ma'abucin shi ya tattaro kowace irin kamala Allahu ismun ne li sahibihi kulli sultani suna ne na wanda yake da shi ya tattaro kowane irin iko dan Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne yake mallakar abu kuma yake da ikon ya sarrafa abin da ya mallaka amma ragowar mutane ka iya ganin mutum yana shugabancin jiha ko ƙasa amma mulkin kawai yake da shi amma bai da ikon sarrafa mutanen amma Allah ba haka bane dan haka Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira fi qalilin illa kathara shine sunan da babu yadda za a yi mutane yan kaɗan su ambace shi da wannan sunan fati sai ya ƙara musu ƙarfi sun zama masu yawa هو الاسم الذي شيء الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنا shine sunan da babu yadda za a yi a ambaci mai wannan sunan idan ana cikin tsoro fati shi ya kawo aminci Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda kalamin illa kashaba shine sunan da babu yadda za a ambaci mai shi idan ana cikin bakin ciki sai ya ainihin wato yayi wa mutane bakin cikin sannan Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda hammin illa farraja shine sunan da babu yadda za ka shiga cikin bakin ciki ka koma zuwa gare shi ka nemi ya yayi maka bi yayi maka ba Allahu huwa lismul ladhi ma ta'allaqa bihi da'ifun illa qawwahu shine sunan da babu yadda za a din rauninka idan kai riko da wannan sunan Allah bai karfafa ka ba Allah da yazo maganan annabi nuhu cewa ya fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir Allah yace fa da'a rabbahu anni magalubun fantasi ya kira mai wannan sunan yace Allah an fa karfi na ka kawo min agaji kuma sai da Allah ya kawo masa agaji da haka Allahu huwa lismul ladhi ma ta'allaqa bihi faqirun illa aghnahu shine mai sunan da babu yadda za a yi mawadaci ya ratayu da shi face sai ya wadata shi Allahu huwa lismul ladhi ma ta'allaqa bihi zalilun shine mai sunan da babu yadda za a yi mutumin da yake kaskantacce ne yayi riko da shi illa a azzahu wa awahu face sai ya ainihin wato buwayantar da shi ya tattaro shi kamar yadda alfaza ya ce wa annabi alamtar annallaha awahu iz awa bigari hira'in lil ma'alil ladina wa falamma udila alqurba min wahshatin nawa afaqna bihi min gamaratil gayyi wal hawa yace alamtara baka gani ba annallaha awahu Allah ya tattaro annabi ainihin wato zuwa ga ainihin wato annabta iz awa lokacin da annabi ya tattari ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka Allahu huwa ismul ladhi tustajabu bihi da'wa wannan alamu zatiya mai wannan sunan shi kadai ne idan an roke shi yake karba shi yasa yace an man yajibul mustarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ars yace a ilahum ma Allah sannan Allahu huwa ismul ladhi tastanzilu bihi rahma mai wannan sunan ne kadai wato yake saukar da ainihin wato rahama Allahu huwa ismul ladhi tuqalu bihi al-atharat mai wannan sunan ne kaɗai za a yi gima-giman laifuffuka a koma gurin shi ya nemi ainihin wato a nemi ya yafe kusakuran kuma ya yafe su na haka ya ce allahu wa lismin ladi lau arafatil ummatu shi ne sunan da da a ce al'umma ta san ƙadarahu wa jalalahu ta san girman wannan sunan da ainihin wato darajar wannan sunan da allah maɗaukakin sarki ya kawo mata agajin da duk ba ta tsammanin zai iya kawo mata Allah ta'ala ya ce zalika bi annan laha huwal haƙu fata'ala lahul malikul haƙ Allah mai mulki na gaskiya ya ainihin wato ɗaukaka to wannan mai wannan sunan fa to wannan dokar tashi ce ka kusan mai wannan sunan ya shar'anta ya ce ga doka mutane su kauce mata su ƙibi ba za a zauna lafiya ba don ba wani daga cikin halittu a duniya da za ka jera masa wannan shine wanda idan an yi abu kaza za a koma zuwa gare shi shine wanda in an yi abu kaza abu kaza za a yi kaza shine wanda in an yi abu kaza za a yi kaza ba wani halitta da zai iya daukar wannan a sama ko ƙasa in ba shi subhanahu wata'ala ba to wannan dokar da ya faɗa ya ce tilka hududullahi wannan dokar doka ce ta mai wannan ainihin wato aikin subhanahu wata'ala shi yasa a can a baya da ya ce uhilla lakum lailatar siyamin rafsu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum sai yace fal'ana bashuruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيتي تلك حدود الله فلا تقربوها wannan doka ce ta Allah kada ai kusa da ita naka suka ce idan Allah ya ce hudud dokar sa wani gurin zai ce fala ta'taduha kada a tsallaka ta wani gurin zai ce fala taqrabuha kada ainihin wato ai kusa da ita kadalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun haka yazo maganar saki yace at-talaqu marratan فإمساك بمعروف أو تسريح بإيسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به سيقار فلايتي تلك حدود الله wannan iyaka inda ya bari na wasiya ko ainihin wato bashi malamai suka ce me yasa Allah ya fara ambatar wasiya kafin bashi tare da bashi ya fi muhimmanci sama da wasiya idan mutum ya mutu ya bari sai suka ce abin da yasa Allah ta'ala ya ambaci wasiya kafin addinu bashi saboda idan mutum gaira don haka ba zai yiwu ba idan mutum ya saki mace ya sake ainihin wato aurenta inda ya saki uku ɗaya bayan ɗaya ne sai in wani namiji ya aure ta bayan tallaka ha fala junaha alaihi ma an ya tara da a in banna an yi ƙima hududallah ya ce wa tilka hududullahi yi bayyinu hali ƙaumin ya alamu Allah ta'ala ya ce al'arabu a shaddu kufuran wa nifaƙan wa ajidaru Allah ya alamu hududa ma an zanallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim da haka Allah ya faɗa a wancan lokacin yace al-arabu ɗan ƙauye larabawan ƙauye sune ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru su suka fi cancanta Allah ya alamu hudud ma anzalallahu wa rasuli Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli ba za su san dokokin da Allah ya saukar ba akan ainihin wato annabinsa da haka waɗannan sune ainihin wato al-arabu amma yanzu wani lokaci akan samu akasi yanzu asali birni ne ya kamata ya zamanto akwai ilimi cikin ƙauye ba ilimi amma yanzu yadda 'yan ƙauye ke tashi sai karatu 'yan birnin ba suka karatu yanzu haka ko ba haka ba ne shi dai ɗan birni ka bar shi kawai sai alfahari wanan ba a gabanmu ya zo ba duk wani abu na arziki za ka ga ɗan gari asali bai cika yi ba a gabansu ba ko zai zo ya kafa gurin indomi da kwai da shayi sai ya buga wani benci na, na, sauraron fm su kawai abinda za su iya su zo gurin a zauna a saurari fm wataƙila daga wannan sana'ar har ya ɗaga ya zama kaza ya zama kaza sai magana ta tashi ce waye wane wanan banza bayan a gaban mu ya zo garin nan to da ya zo garin nan a gaban ka kai mai kaɗi na da ba abin da ka na shi yasa kuka ga 'yan shi'a da suka gano wannan fikira kaga sun bar ma cikin garura wajen da a wasu sun koma ƙauye wadan mutumin karkara ya rike abu to da gaske yake rike da haka an ka haɗu da ɗan izalan ƙauye to da gaske yake rike izalan haka an ka haɗu da ɗan bid'an ƙauye da gaske yake rike ta wallahi shi yasa akwai alhakinsu da ke kan na dole ne a tashi aje a isan musu da sakon Allah musamman yanzu ga hanyoyi yadda suke yin sauki guren da isar da sakon Allah din Allah madaukakin sarki da yazo maganan zihari haka yace fa man lam yurid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa fa man lam yasta'id fa it'amu 60 miskina zalika litu'minu billahi wa rasulihi sai yace wa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah sai yace wal kafirina azabun alim kafare suna da azaba mai radadi haka yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda ku sake su tare da idda su kuma lalle a kiyaye lissafi na ainihin wato iddar daga lokacin da aka sake ta yaushe ne ya kamata a ce ta gama idda sai yace wattaqullaha rabbakum ku tsoron Allah ubangijinku sai yace la tukhrijuhunna min buyutihinna idan namiji ya saki mace to kada ya fitar da ita daga ɗakin da take zaune in saki ɗaya ne ko saki biyu idan ka saki matarka saki ɗaya ne ko biyu kuma baka da wata matar sai ita to sai ka haƙuri sai ka bar ɗakin sai ka dawo shagon waje sai ka ci gaba da zama haka za yi don Allah ne ya ce la tukuri juhunna kar a fitar da su matan to yanzu sai mazan suka saba matan suka saba shi namijin wani da ya yi sakin mata sai nemo ga tari ya tsaya kofar ɗaki kayan ta ma ya ci wallah ba za a kwashe ba ita kuma matar in aka yi rashin sa'a da namijin ya yi sakin kafin ya je kasuwa ya dawo yana tura kofa sai dai ga kofar ta bi shi an kwashe kayan sai dai kwali aka bari a ɗakin da gwangwani wanda zai yi alola shi za a bari a ɗakin to da haka da haka idan namiji ya saki mace duk haƙoƙinta guda goma da ke kan shi ɗaya ne kawai ya sauka shi ne saduwa tsakanin shi da ita ne babu amma dole zai kawo mata abinci ya ci gaba da kawo mata duk abin da ake kawo mata na mu'amalar rayuwa yau da kullun shi yasa Allah ya ce la tukhrijuhunna ku mazan ka ku fitar da su sannan su matan Allah ya ce wala yakhrujna kada su fita amma jahilci yau ya sa da an saki mace ɗan uwanta ne ma za su keke sai ka ce mara zuciya to billahi allazi tinta da ya sake ki ba za ki zauna a gidan nan ba wuwu shikenan a kwashi kaya a dama to ba yadda za a yi kuma dama duk lokacin da aka saba ma shari'a a zauna lafiya ba zai yi ba dan haka sai ya ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo da alfasha mabayyaniya Allah ta'ala ya ce sai ce wa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya keta dokar Allah kuma ya zalunci kanshi me yasa yace idan saki ɗaya ne ko biyu kar mace ta tafi sai yace la tajri la Allah la yuhdisu ba'da zalika ba ku sani ba bayan sakin yayin da take zaune take idda ko Allah madaukakin sarki zai sa fara da wani sabon al'amari na sabanin da ya shiga akai sakin a gyara matsalar a dawo a ci gaba da abin nan wataƙila tana zaune tun da idda take ainihin wato yi mutum ya shigo ya ga ta ɗauki wani wanka in ta ja hankalinsa ya ce ai dama ko da ke gana ya sakin da raina ne ya ɓace wallahi kin san ni dama in aka ban haƙuri haƙura nake ke ce tuntuna baki ban haƙuri ba to saboda haka yanzu tun da dai na haƙuri komai ya wuce to kaiwa na kashe na yadda na sake ta to na dawo da ita shine la tajri da Allah la yuhdisu ba'da zalika ba a sani ba ko bayan wannan Allah madaukakin sarki zai ainihin wato haifar da wani abu sannan akwai wani abu da ya kamata maza su kiyaye a ƙa'idar musulunci fa ba a sakin mace sai idan jini ya ɗauke kafin a sadu da ita sannan ake sakinta da haka nau'in sakin da ake yanzu kaso 100 daga ciki kaso 80 ko 90 saki ne na haramu daga sakin da namiji ya sadu da mace kafin ya kwan sakin da namiji ya sadu da mace kafin wato ta al'ada jinin ya ɗauke sai sakin da watakila tana cikin al'adan sai ya saki da sakin mace an sadu da ita kafin jini ya zo mata jinin ya ɗauke ta ɗarki da sakinta a cikin jini wannan duk saki ne na haramun ake yanzu wani ba ruwan shi daga lokacin da mace ta ɓata min haka zai ce in ana saki malala gashin tinkiya to billahi lazina miki wani ma sai ya ce malam da Allah an ce saki uku lokaci ɗaya bid'a ne to da Allah dan bashi dan dana bi da annan tukunna to wannan shine tunda haka shi yasa sai yace tilka hududullahi wa man yuti illaha wa rasulahu duk mutumin da yabi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna wacce koramu ke gudana a karkashin ta wannan shine ainihin wato rabo wanda yake mai girma da haka wasu suka ce wawan dinnan isti'nafiya ce aw atqun hasbu ma qabla hala mahallalaha min al-i'rab yuti daga ata'a yuti'u wato yuti da haka yuti fi'lun mudari'un ne man zai zamanto ismu shartin ne lil aqil tajzamu fi'lain mudari'ain mabniin ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada da haka yuti fi'lun ne mudari'un majzumun biman ash-shartiyya wa alamatu jazmihi as-sukun amma nan lakin hurrikatil kasra littiqa'i sakinin don haka wa fa'ilu zai zamanto huwa shi da haka Allah lafzul jalala shi ne maf'ulun bihi mansubun wa huwa matufin alaihi alwawu harfu atafin rasula shi ne ainihin wato zai zamanto atafin akan lafzul jalala da ya gabata wa huwa mudafin don haka Allahu wato hudun mudafin ilaihi da haka jumla fi'iliya wato yuti illaha wa rasulahu fi mahallin raf'in khabar mubtada na man sannan يدخله يدخل شين فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو وهو جوابه هو وهو جواب الشرط وجزاؤه ذاك هو في محل نسب مفعول به أول جنات زي زمن توشين مفعول به ثاني domin akwai bambanci tsakanin dakhala da kuma adkhala ba lokaci ne da mun yi bayani idan fi'ili ya zo ala wazani a fa'ala yana zuwa da wajen ma'ana guda goma sha ɗaya a wajen malaman lugha da haka idan ka ce kama ya tsaya amma a kama ya tsayar da shi da kala kuma ya shiga amma a da kala ya shigar da shi shi yasa da yadda aka kawo a da kala in dai mudari'in shi ne za ka ga yudkhilun kuma za ka ga yudkhilu yana samun maf'ulin bihi guda biyu ka bi qur'ani ka ba ka za ka ganshi inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati sai ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu da haka adkhala yudkhilu masdarin sa shine al-idkhalu amma wancan dakhala yadkhulu masdarin sa dukulan ne saboda wancan sulasi ne masirun wancan sulasi ne ainihin wato al-mujarrad wannan kuma sulasi ne masirun wanda yake zuwa a babun af'ala yuf'ilu masdarinsa da haka al-if'al ne dan haka jannatin shine maf'ulun bihi sani tajri min tahta al-anhar wacce koramu za su gudana a karkashin ta wa zalika al-fawz al-azim wannan kuma shine rabu wanda yake mai girma dan haka zalika din ismul ishara mubtada ne al-fawz shine khabar nashi amma al-fawz din shi rabon ba a kyale shaka ba sai da aka yi masa sifa aka ce al-azim dukku abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa babba to babba ne ko ko ka gane ko baka gane ba ko ka karɓa ko baka karɓa ba sannan alfozu ɗinnan masdarun ne suma'i na fi'ilin faza ya fuzu wanda yana babin ainihin wato nasara yansuru mawzunuhu ainihin wato fa'ala yaf'ulu shi ainihin wato alfozu dama mun sani cewa mafi yawanci masdar na fi'ili sulasi a gurin larabawa to su maɗi ne sai dai a jira yadda suka faɗa a faɗa haka amma fi'ili sulasi almazidun wanda yake zuwa da ma'aunai guda goma sha biyu dukkansu ainihin wato ƙiyasi ne aunawa ake yayin da kace a fa'ala yuf'ilu dole ne kowane ma'auni in ka ɗora shi akan wannan zai zo koma ainihin wato al'ifalu ne shi yasa akan cewa ajilasa yujilisu sai a ce al'ijilasu shine ainihin wato zaman Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa da haka mutuwa tana da azzauku dandano amma dandananta ba mai dadi bane kuma tana da maye kamar yadda Allah ya faɗa ya ce waja'as sakaratul maut mutuwa tana zuwa da maye na gaskiya Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah lallai za a karbe ku kuma za a cika muku sakamakon aikin da kuka yi ranar alkiyama Allah ya ce faman zuhuziha anin nari wanda duk aka matsar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna to faqad faza wannan mutumin ya rabota inda Allah dan haka Allah ya ce wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur da wannan ne malamai suka ce idan an ce alfawzu huwa huwa najatu minan nari wato wa dukhulil janna shine mutun ya tsira daga wuta ya shiga aljanna shi yasa Allah ya ce wa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz dan haka alfawzu shine annajatu minan nari wa dukhulil jannati Allah ka sa mu tsira daga wuta mu shiga aljanna Allah ta'ala ya ƙara ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida mu duk tsoron Allah mu dinga faɗar maganar da take ta daidai wacce ta dace yin wannan ne sai Allah ya sayi sulih lakum a amalakum sai Allah ya gyara muku aikin ku sannan wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya gafarta muku zunubanku yadda ya faɗa anan yace wa man yuti illaha wa rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim haka anan yace wato wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda yi Allah da'a yi wa mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyayya to wannan mutumin ya samu rabu wanda yake ainihin wato rabu wanda yake babba haka Allah ta'ala zai ce ƙalallahu haza yau mai yunfa'us sadiƙi na sidikuhu wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaske su za ta yi masu amfani domin akwai masu gaskiya a wajen imaninsu sana akwai makaryata a gurin imaninsu Allah maɗaukakin sarki zai ce lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada sai ya ce radiyallahu anhum wa radu an sai ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabu wanda yake babba mai girma Allah ka sa muna ciki Allah ya ƙara faɗa a wani gurin yace man yusraf anhu yawma idin duk wanda aka karkatar da shi daga azabar jahannama faqad rahima Allah maɗaukakin sarki ya riga yayi masa rahama a karkatar da kai daga azabar jahannama ai baka rahamar aljanna Allah sai ya ce wa zalikal fawzul mubin wannan shine rabu wanda yake a bayyane sannan Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa'adallahu almu'minina wal mu'minati Allah yayi alƙawari ga mu'mine maza da mu'mine mata alƙawarin mu yayi musu sai ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta wacce kuma za su dawwama a cikin ta wa masakin tayyiba da guraren zama masu daɗi a aljanna fi jannati adni a cikin aljannan zama sannan Allah ya ce wa ridwanun minallahi akbar bayan shiga aljanna ga kuma yadda Allah wanda yarda Allah shi yafi kuma shiga aljanna girma wannan yana daga cikin abin da Allah ya yi masa habbai na gata su sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su don haka aljannar da suke jira su je su shiga yadda Allah da suka samu tun daga duniya ta mafi aljanna don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce dalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma haka Allah ya kuma faɗa a kansu ya ce lakinin rasulu sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu iyakum anittaqullah na yi ma wanda suke gabanku da kuma wannan al'umma wasiya cewa su ji tsoron Allah yanan idan kaga an zo matsalar gado ba a samun matsala tsakanin magada wajen rabawa me yake kawo ba a samun matsala tsoron Allah ne in ba tsoron Allah to yanzu zaka ga wani ya hab ya cinye dukiyar ma kafin ma ankara shikenan Allah madaukakin Allah ya musu tattalin aljanna wacce ake koramu ke gudana a karkashin ta wacce ainihin wato za su dawwama a cikin ta wannan shine rabu wanda yake mai girma haka Allah ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar magabata na farko muhajir da ansar walladhina tabauhum bi ihsani sai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yadda da su saboda su ma sun yadda da shi Allah wa a'adda lahum jannatin tajri Allah ya musu tattalin aljanna wacce ta tahal anharu da wannan ne malamai suka ce a Qur'ani kaf idan ka bi duk inda ka ba Allah ya kawo maganan aljanna zai ce min tahal anharu wannan min din da ake kawo min ce za'ida lita'aqib dan a karfafa amma malamai suka ce me yasa da yazo maganan sahabbai bai kawo min tatiya ba kamar yadda ayat da ke gaban mu yanzu wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri ba akwai min tatiya ba amma sunan sahabbai da aka zo sai ba a ce min tatiya ba sai aka ce wato radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta haka ba min tatiya suka ce ta sahabbai ba ta buƙatar ta'akidi domin su tasu ta tabbata aljanna bai buƙatar ma sai an kawo wannan ta'akidin domin tuta su aljannan ta tabbata sannan su ragowar mutanen da za su biyo bayan su Allah ya sanya sharaɗin kafin ya yadda da su ya sa su aljanna sai an samu insani su kuma ya riga ya gabata maganar insani tattare da su shi yasa yake cewa khalidin fiha abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma haka ya ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi rayukan masu imani da dukiyoyinsu fadawar cinikin zai biya su da aljanna yuqatiluna fi sabilillahi za su yaki dan addinin Allah ya daga wa yaqtuluna wa yuqtaluna za su kashe su ma za a kashe su Allah ya ce wa'adan alai haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alƙawari ne da Allah ya a taura da injila da kuma qur'ani ya tambayi duna ya ce wa man aufa bi ahadihi min Allah waye fa Allah cika alƙawari sai ya ce to fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi ku yi bishara ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka yi da Allah wanda fadawan cinikin ya tabbata saboda wazalika huwal fawzul azim wannan shine wato babban rabu wanda yake mai girma haka Allah ta'ala ya ce ala inna awliya allahi lalle ku saurara ku ji da kyau waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su ji tsoro ba kuma ba su da bakin ciki sai shi alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani kuma suke da takawa dan haka karka dauka waliyantakan nan fasta ake buga ba fasta bane magana ce ta imani da takawa kuma azumin nan da aka zo ake yi har a gama shi babban makarantar da azumi yake koya wa al'umman musulmi abubuwa ne guda biyu da al'imanu da attaqawa shi yasa da ya tashi kiran farko da yawa musulmi cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani wanda a suratul baqara wannan ita ce aya ta biyar da farko da ya faru kuma ita ce aya ta 182 dan haka abdullahi dan mas'ud yace idan kana tafiya kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ka tsaya in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka ƙara zama da kyau domin wani abu zai fito daga gurin Allah wanda zai ce ko dai ka yi ko ka bari shi kuma ɗan adam dama zaman sa lafiya tsakaninsa da Allah wajen a ce masa ya yi ne ya yi a ce masa ya bari ya bari don haka a cikin ƙur'ani irin wannan kiran guri ɗaiɗai guri casa'in yi guri na farko a suratul baƙar guri goma sha ɗaya ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قولي نبي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قولي نأكو ألا مأكو كنسركي يفعل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وجنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأبد بالأبد والأنثى بالأنثى waje na biyar shine wannan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun guri na shida shine ya ayyuhal ladina amanu dukulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwatish shaitani innahu lakum aduwwun mubin guri na bakwai shine ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawman la bay'un fihi ولا خلة ولا شفاعة قولي نتكسين يا أيها الذين آمنوا أم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس قولي نتلشين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قولي نقوم شين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين guri na sha ɗin shi ne ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu haka dissan da Allah ta'ala ya ce ai zaka ga in yi wannan kiran to da ya ce ala inna awliya Allah sai ya ce la khawfun alaihim sai ya ce alladina amanu wannan shine ya ayyuhal ladina amanu a ƙarshe ayar Allah ya ce la'allakum tattaqun sune wa kanu yattaquna da haka duk wanda zai fahimci makarantar azumi abinda take koyar da musulmi ba abinda zai hana shi zama wali a gurin Allah da haka shekul islam ibn taymiya yace man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda yake jin tsoron Allah yana da imani to wali ne na Allah amma in kai ne kaje ka buga basa ka nada wani kace wali ne ba imanin sa ba sai da taqawasa to shikenan wannan in hi illa asma'an sammaitumuha ne antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan kaga mutun yana ta zazzara ido a jikin fasta shi ba ba gara ma ya fito takara ba ya nemi wani abu ya fi sauki da je ta zazzara ido a jikin fasta dan haka sai yace lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi zalika huwal fawzul azim haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace inna hadha lahuwal fawzul azim wannan shine rabo babba mai girma dan haka limithl hada saboda wannan faliya amalil amiluna masu aiki su tashi su aiki haka ya faɗa yace innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu tsoron Allah suna wani matsayi wanda yake ainihin wato amintacce fi jannatin wa uyun a cikin aljanna ga kuma idanu na ruwa yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin كذلك زوجناهم بحور إن يدعون فيها بكل فاكهة آمن لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم سيتي فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هكا يتي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين هكا ألا مدوككين سركي يتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ranar da za ka ga masu imani maza da masu imani mata yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aymani muna tafiya akan saradi ga babban mai gida a gaba eh ai ba yadda za mu ta bugawa da waɗannan matsiyata in Allah da ba za mu ji kunya ba ana tafiya yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aymani Allah ya ce bushrakumul yawma ana muku bishara wani alheri zai same ku tun kafin ku je kan alheri جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم haka Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim sai yace tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum me ta'lamun sai yace yaghfir lakum min dhunubikum ko yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adn sai yace zalikal fawzul azim haka yace fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da annabinsa wa nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar saboda wallahu bima ta'maluna khabir abinda kowa yana aiki Allah sai ya bashi labari a yaushe sai yace akwai ranar da yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da Allah zai tattara kowa da kowa sai yace zalika yawmut taqabul wannan ita ce ramar kamunga ranar kwalalo ido Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah ya aikata aiki mai kyau yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim haka Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati as-suratul buruj lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai ce zalikal fawzul kabir to ko da yace al-fawzul mubin ko yace al-fawzul azim ko yace al-fawzul kabir dukku abin da Allah ya ce babba ne ya ce yana da girma ya ce mabayyani ne to ko ka gane ko baka gane ba Allah shi kaɗai zai ce wani babba ne kuma ya tabbata babban ne in duk duniya ba ta karɓa ba bai sa kuma ya dawo ƙarami yana nan a matsayinsa na ainihin wato babbansa Allah ka ji ɗan alfazazi da yake faɗa a cikin ashariya da ishiriniya ya ce li'ismika gaddal fil fu'adi li'ismika gaddal fil fu'adi bi junnatun li ahwa'i nafsin farafduha laka jannatun sai yace li ajlika ya miskinu narun wa jannatun fajidda fa innal jadda la yasabu al hazl yace li ismika saboda zunubin da kake ne gaddat fil faadi di jannatun wani tsabar duhu na saban Allah yazo ya rufe maka zuciya shi yasa sai kaga ka kasa bin shiriya sai yace li ahwa'i nafsin saboda san zuciya na rai rabduha to ka watsar da abin da ranka take so laka junnatun idan kai haka kana da kariya sai yace li isaruha tulfa ka an bika jinnatu wato fifita abin da ranka yake so to wannan alama ne cewa wato kaman ka haɗu da hauka ne sai yace li ajlika ya miskinu saboda kai ya kai miskini narun wa jannatun fa akwai aljanna akwai wuta li ajlika ya miskinu narun wa jannatun saboda kai ya miskini to akwai aljanna akwai wuta don haka yace fa jidda ka tashi kai kokari kai aiki mai kyau fa innal jidda domin kokari la yasabu alhazlu ba daidai suke da ba'a ba sannan ya sake faɗa a cikin 20 yace jazaa'u mutiihi harirun wa jannatu sakamakon wanda suka wa annabi biyayya shine hariri da kuma aljanna yace fada qaula kuffarin asabatu jannatun kabar maganan kafare da suke cewa wai hauka ta samu annabi fama huwa illa min jahannama jinnatu shi annabi ba komai bane shi garkuwa ne daga jahannama dan Allah ne yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an qadakum minha muna gefar ramin wuta gab za a fada sai Allah ya turo annabi aka tsamo mutane suka ki fada kamar yadda yake fada a wani gurin yake cewa wato nabiyul huda baharun nada sarimul ida mubiduhum bi sayfi id abawul huda وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى أتى والوراء أثر الدلالة والردى فأنقذهم نور يدل ويكلو النبي ياذو تالكن دنيا دسنا أنا تكين بتا دعاك فأنقذهم نور سيوان حسكي يسامد دسولة تكين بلاء النسكي صلى الله عليه وسلم شيسا يكي تسيوا فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الوراء فهو مزنة Allah ya agaja wa an talikai da annabi shi annabi girgije ne na alheri tun rawus sada wanda take kosar da mutumin da yake tsananin jin kishirwa aw zillatin tatafayyau ko annabi inuwa ne mai fadin da duk wanda ya shigo cikin ta ya zauna ya huta shi yasa sai kai laifin da za a kashe ka da kaga ka karɓi musulunci annabi ya ce ka sha saboda tun rawus sada ne shi aw zillatin tatafayyau sallallahu alaihi wasallam da aka yi ƙara faɗa a wata maganan alfazari ya ce laƙad faza man kanar rasulu imamahu duk wanda ya ƙirƙi annabi ya zama shi ne imam ɗinsa to ya riga ya tsina saboda shi annabi shi ne ya ƙudu bihi na hawan najati zimamahu shi zai jalin zamun ka ta bangaren tsira ya kubutar da kai daga abin da zai afka ka cikin bala'i da ainihin wato fushin Allah wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya quzu bihi nahawun najati zimamahu da haka yace wa kullu man ista'asa alaihi anamahu duk mutumin da ya fito na fito ya saba wa manzon Allah to akan shi akwai musibar annaba za ta sauka akan shi yace tasiru riyahun nasri iska ta nasara tana tafiya a gaban annabi shaharan amamahu dan haka fa a'da'uhu duk wani wanda ya tabbata makiyin annabi ne dan haka ma bai da kaufin yana tsakanin tsoro kuma da kaskanci wannan dole sai ya tabbata kuma in dai kai makiyin annabi ne to sai ka zauna cikin tsoro kuma wallahi ba za ka bar duniya lami lafiya da sai ka bar duniya cikin kaskanci in dai makiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga Abu Zarri Gifari cewa yayi tarakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bar mu ya koma zuwa ga Allah wa ma ta'irin yuqallibu janahaihi fil hawa'i ba wani tsuntsu da yake yawo a sama yana buga fikafikin shi illa wa zakar lana minhu ilmin fati sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi akan shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa al'umma ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba yuqarribukum ila aljannati wanda ainihin wato idan kun yi ma taraktu shay'an yuqarribukum min aljannati ban bar wani abu wanda idan kun yi zai kusanta ku zuwa ga aljanna wa yubaidukum anin nari kuma ya nisanta ku daga wuta illa wa qad amartukum bi annabi yace sai da na baku umarni nace ga yadda za ku yi abu shi yasa ahli sunna da suka wadatu da abin da yazo daga hannun annabi sai suka zauna lafiya ko kuwa mu ba mai da addini yana karban ƙari da rage ba tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati shikenan wa raditu lakum al-islam dinan an riga an gama haka dan bid'a ne sai zo ya taba kule kwakule kuma bid'a dama iri biyu ce akwai bid'a idafiyya akwai bid'a haqiqiyya to bid'a da tafi wahalar magani ita ce bid'a idafiyya abu ne ya tabbata akwai shi a musulunci amma sai mutum ya zo yi shi ba mahallin shi ba kamar magana ya ci ya fahimci kai makiyin annabi ne kawai kwakwa kun tura mutum ya muku sallah ya kabbarta sallah zai karanta fatiha ko sai kuka je yana salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuka ce ala gafarta malam ba salati ake ba fatiha ake yace a ina ai da ma an ce mai makiya annabi ne duk da ya riga yayi salati ba sai ku hakura ba ku bar shi kawai a tafi a haka ba haka in bid'a ke yi ba haka suke sai mutum ya zai ɗauko wani zikiri ya saka inda ba hama hallin shi ba in kame magana sai turo zikirin ya ce ya fahimci kai makiyin zikiri ne kawai ba ka san zikiri ne kuma ba zikirin ba ne ba ka yarda da shi ba a'a kowane abu da maukifinsa da inda ya dace a ce an yi shi ba san zuciya kowane abu a yi shi inda ya kamata a yi shi wani malami ya je ya karatu a wani guri an yi ta bayanin bidiya idafiya wata mata ta ce bata gane ba wai me ake nufi ya ce to idan ba ki gane ba barin miki misali idan kina so ki gane bid'a idafiya shine sanya abu inda ba mahallin shi ba ki bari sai ran sallah mijinki ya kawo ce fa ne kin girkin sallah idan kin gama miyar da naman kajin da komai da duk kowane irin nau'in nama da aka kawo a miyar maimakon ki sa gishiri da magi sai ki je ki ɗebo lokacin siga sai ki juya a cikin miyar idan mijin ya zo ya fara kwallo da ke za ki gane kin yi bid'a za ki gane kin sa suga inda ba muhallin shi ba akwai wanda zai ce shan suga ba ke to amma tsakaninku da Allah inda ta sa sugan nan mawkifin shi ne ba mawkifin shi bane nan mawkifin duk zaƙin suga ba shi da amfani a gurin nan gurin gishiri da magi ake bukata shi ma kuma kada ya yawa shine fasakin kama umirta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni wa manta ba maka wala tsagau da wanda suke shiga musulunci tare da kai to wannan yana daga ciki dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma taraktu shay'an ban bar wani abu ba yuqarribukum minan nari wanda in kun yi shi zai kusantar da ku daga wuta wa yubaidukum anil jannati nisanta ku daga aljanna illa wa qad nahaytukum anhu annabi yace sai da na hana ku nace kar ku ku bar shi haka duk wanda ya zo ya ta wasu bayanai ai kullu akwai kullu kulliya akwai kullun da ba kulliya ba akwai kullu kuciya ma akwai bid'a hasana akwai husaina akwai husna ma dukkan rabu da shi bata ma lokaci yake tunda annabi yace kullu bid'atin dalala an riga an gama ba magana wani mahaluki da zamu saurara kuma haka ma shehu ibrahim ya faɗa a littafin shi tafsiratul anam ya ce ba wata bid'a mai kyau duk bid'a bata ce a je a karanta a ganin shafi biyu da rabi yana magana a ciki duk abin da ake kawo yanzu ana cewa bid'a ne ce ba bid'a bane yayi maganan cewa ittafaqa ahlul ma'rifa bil qur'ani wal hadisi ala anna kullu bid'atin dalala yake wanda suka san qur'ani da sunna sun ittifaqi cewa duk bid'a bata ce ba wata bid'a mai kyau ba inji ne ba fa mu dama annabi ya yadda ya faɗa kuma mun yadda akwai wani da suna jayayya da wani shehi a Maiduguri a Facebook ya yi raddi ya yi raddi tun daga ran da ya zo ya same ni na ɗauki littafin na ce ka kwafe ka tura mai ga abin da malamin shi ya fana tun daga ran da ya kwafe abin da ke ciki ya tura mai tun hayyo malamin bai ƙara raddi ba idan bai girma maganar annaba ba ai ya girma maganar shi ko to wannan shine to dan haka ba wata bid'a mai kyau ba wata hasana ba wata husaina da wata husna duk bid'a ainihin wato bata ce Allah ya raba mu da bid'a hadisin Abu Hurairah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma faɗa ya ce inna masali wa masalil an biya amin ƙabli misali na da kwatankwacin annabawan da Allah ya turo kafin ni annabi ya ce ka masalin rajulin bana baita kamar wani mutum ne ya gina gida fa ahsanahu wa atqanahu wa ajmalahu ya kyautata gidan ya kawata shi illa maudi alabinatin min zawiyatin sai wata kwana da aka bari ta gidan akwai bulo kwaya ɗaya da ya kamata a saba a saba faja'alan nasu ya tsufuna wa ya na lahu mutane duk wanda ya kewaye gidan zai ga wani ƙanƙareren gida ya kai gida amma ga bulo ƙwaya ɗaya da ya kamata a saba a saba wa ya ƙuluna suna cewa halla wudi ad hadihin labina ina ma a ce an ɗora wannan bulan ƙwaya ɗaya mannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ana labinatu wa ana khataman nabiyina ni ne wannan cikon bulan ƙwaya ɗaya ni ne annabin da bayan ni babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayana shi yasa wanda suke maganan da'awar san annabi muke ce musu da'awa suke idan ana maganan san annabi ku dawo gurinmu da sai mu ce muku hadihi bida'atu na ruddat ilaina wannan kaya ce haja ce ta mu kuka dawo mana da ita shi yasa ran da zan yi magana a can masallaci wasu sun ce na kira ruwa na ce in dai akan annabi ne ka bari in ruwan ya zo ya kare kaina kai ba kana ganin bacci wai na kira musifa na ce duk wanda ya kuma za tashi ya zagi annabi ya tabbata da dalilai duk wanda ya samu dama ya kashe shi ni rigimar zan dauka to kai da kake son za ka zauna lafiya ka je ka ci gaba zaman ka lafiya a ci daɗi lafiya shikenan ni ka bari idan rigimar ta taho ni in ɗauke ta kai kuma da za ka zauna lafiya Allah ya baka zaman lafiya Allah dama ya ce wa minhum man yaqulu zalli ala taftinni wala taftinni Allah ya ce ala fil fitnati saqat daga lokacin da abu ya ta na addini ya taso mutum yake ganin a'a shi a gyale shi zai zauna lafiya lokacin ne Allah ya ce to alafil fitnati saqat a lokacin ne mutum ko ya shiga cikin fitina shi yasa ibn al-qayyim da yazo yana raddi ga wanda suke fifita nassi akan hankali yake ce musu fa ala uqulikum al-afaitu fa innakum adaytumul ma'qula wal manqula wa talabtum amran muhalan huwa idrakul huda la tatba'una rasula وزعمتم أن الأقول كفيلة بالحق بالأقل أين الأقل كان كفيلا وهو الذي يقضي وينقض حكمه تارة har yazo inda yake maganan cewa nurun nubuwati misl nuri shamsi lil ainil basirati fattakhidhu dalila yace hasken da Allah ya turo annabi da shi kaman hasken rana ne amma fa lil ainil basirati ga idan da yake gani idan da bai gani ko rana ta fito ba zai ganta ba zai ganta ya ce lil'ainil basira ki fattakhidhu dalila dan haka yake cewa fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha idan hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah bai ishi mutum ba fal aqlu la yahdika qattu sabila ba yadda za a yi kuma hankali ya dora ka akan a yadda za ka tsira dan shi annabin shi yafi kowa hankali a duniya amma da Allah ya tashi sai ya dauko wahayi ya hado shi da shi kuma har ya ce ma qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa inni tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kuma Allah ya ce masa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wahayin rai daga gurin mu shine wahayi dan haka yake cewa turqul huda masdudatun illa ala man amma hadha alwahyi wat tanzila ibn al-qayyim yace duk wata hanya da dan adam zai bi ya je ya sadu da Allah lami lafiya to Allah ya toshe ta sai idan ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabin da aka turo da aljannan nan duk kowane mutum a duniya in ba bayan shi ba zai shiga wannan aljannan ba wannan da Allah ya faɗa ya ce wa zalikal fawzul azim wannan ita ce rabo wanda yake mai girma babba to baya da zaka ka samu wannan alfawzul azim din matukar ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka biyo kuma a shirye miki muna faɗa muku wannan tsakanin mu da Allah muke faɗa kowace irin musiba ce in dai akan annabi ne to ba ma jin shakkar zamu iya daukar ta kowane abu muna ba da uzuri a kau da kai domin ni abin da nake cewa fa in fa ba a kare mutuncin manzan Allah ba to banga kuma wani abu da yake da kimar da a duniya za a kare shi ba wallahi ba wannan abu saboda haka na sha faɗa ina cewa shi fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa gama garin mutane bane ko a cikin annabawa alfaza dai cewa afir rusuli man bil hashimi yushabbahu a cikin ragowar manzannin Allah wani annabi ne wanda ya isa a kamanta shi da bahashiman dangi wani annabi ne idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe sai sake miƙewa ba fa a cikin gama garin mutane ba fa a cikin manzanni na Allah idan annabi ya miƙe ba annabin da sai ƙara miƙewa da haka ya ce duk zuciyar da ta so annabi da gaske haramun ne a je lahira Allah subhanahu wata'ala ya ƙona ta saboda haka wannan rigimar bata shafe ka ba ni ta shafa ni dai ba wani wanda ya isa ya zo gaba na ya taba mutuncin annabi ina kallon sa ya tafi a ba zai yi ba dama ba za ma a zo a fara ba kuma duk wanda ya je taro wannan rigiman ya zo ni zan tsaya mai ni na isan mai rigimar ta wace ba taka bace karka ce an janyo fituna in an janyo fituna ka banni ta kare kaina duk dai karshen fitinar ta wuce in mutu ba ai ba ta wuce a mutu ba ko eh ko wata kila a ce a daure ni mutane nawa ne kullum ka ba hanyar kano zuwa kaduna sai ka samu an yi hatsari an mutu allah ya ce aina mata kunu duk inda kuke inda mutuwar ake gudu ko an kare mutuncin annabi ko ba a kare shi ba sai mutuwar ta zo ta datsa mutum in ɗaure ne wani ma kaza zai sata a ji a ɗaure shi ko akuya ba haka ake ba to saboda haka allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato daraja da martaba ainihin wato a gurinsa da haka wannan maganar da muke faɗa da gaske muke faɗa akan kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ba mu dan magana ta ƙarshe ita ce kun san Allah ta'ala ya ya faɗa ya ce summa la tusaluna yawma idan anin na'in ko kowane mutum Allah sai ya tambaye shi akan ni'imar da ya masa wallahi kowa daga cikinmu babu ni'ima mafi girma da Allah zai tambaye shi akan ta kaman aiko manzon Allah shi yasa ai yana daga cikin tambayar da sai amma kowanne ɗayan mu a kabari tambaya guda hudu akwai man rabbuka wacce ce ta biyu man nabiyuka waye annabinka ita ce ta biyu to kuma annabin da yake da matsayin da har a kabari sai an tambaye shi haƙƙinka wani malami mujallaji uku ya rubuta na littafi ya sami sunan hukukun nabi ala ummati ko babanka ne kai kuskure ka mutu da haƙƙin shi ka tafi lahira baka sauke ba akwai matsala ko babu da ka tafi lahira da haƙƙin annabi da ka tafi lahira da haƙƙin mahaifinka wanne fa sauki amma yanzu mutane sun fi damuwa da kare haƙƙin iyayensa sama da haƙƙin wa mu iyayen mu kai ta zagi yasa wasu ma in sun yi hakuri muke ba su dan iyayen mu ba su da martaba da za a kare su addini amma annabi kowa ya yadda yana da martabar da a addini dole ne a kare shi saboda haka duk wanda kuma yace zai keta alfarma annabi to mun sa zare da shi kenan kuma kowane mataki zamu dauka dan kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu